da an baka arzikin mana ka mutu zai amfanin sa wani kuma yana addu'a Allah ya baya arziki a ko ta jinya in ta kwantar da kai za ka je shekara bakwai to sai a ɗauke wannan jinya a baka lafiya sai ka ka nemi kuɗi ba gani ba abin da aka ɗauke ma da an barka da yi ko da da kuɗin ma kuɗin baya amfana wani kuma idan ya roƙi Allah Allah ya baya arzikin sai Allah ya dauka ya baka kana neman kuɗi ran da ka koma lahira dan naka fiye ma addu'a dalilin dan kuma sai ka yi ga aljanna wani kuma idan ya roƙi Allah Allah ya baya arziki sai Allah ya dauki mace baka matan nan ta dinga sada zumunci tsakaninka da yan uwanka matan nan ta dinga girmama wa iyayenka har iyayenka su ce Allah ya ba albarka da kudin aka baka mai yiwa dagawa za ka yi a dalilin wannan matar dagawa na kuma sai ka yi ga aljanna shi yasa duk lokacin da zaka roki Allah abu ba wai ka ce Allah ka ban kaza ba abu kaza da na sa gaba ya Allah in zai zama alkhairi rayuwa na da addini duniya da lahira da ni da al'umman annabi Allah ka tabbatar mu abin da nake nema Allah in ba zai zama alkhairi ba to Allah duk yadda nake son kaina kai da ka nace ni ka bi ni son kanna ba Allah ka musanya min da abin da zai bi min alkhairi haka ake roƙa in ba a yin haka yanzu alkhairin ma sai ya jawo sharri da wani bawan Allah ya zo gurin annabi Musa ya ce annabi Musa ka roƙa min Allah Allah ya bani arziki annabi Musa sai ya ce to tunda Allah ka ce baka arziki bari mu roƙi Allah da ya roƙi Allah sai Jibril ya zo sai malaka Jibril ya tambayi annabi Musa ya ce annabi Musa Allah ne ya aiko ni ka tambayi mutumin da ya zo gunka neman arziki wai Allah ya ce a tambaye shi da yawa yake so arzikin ko kaɗan da aka tambaye shi in da yara Allah ne ya aiko a tambaye ni kuma a tambaye shi ai mai yawa nake so sai gaya a nan Musa a nan Musa ya gaya Jibril Jibril ya gaya Allah waye gari mutumin ya bar gurin nan Musa yana tafiya ya makance bai yi tafiya mai nisa ba ya game da zaki zaki ya kaɗe shi ya yi kasan kasan da shi ya cinye shi alai musa ya duba kan ya gane sai koma ya gana da allah ya ce ya ubangiji wannan ba shi ne bawan allah ba wanda jiya ya zo gurinka ya roƙe ni a baya arziki har allah ka aiko jibrilu ka ce arzikin kaɗan yake so ko mai yawa ya ce in dai allah ne zai baya a baya mai yawa ya ubangiji gayi ya makanci ya mutu ya ce ah to mai yawa ya ce ni a gona duniya kaɗan ne abin duniya kaɗan ne tun da mai yawa yake so mun aika shi inda mai yawa yake mun aika shi lahira sannan kana cewa Allah gaban arziki mai yawa ma mutuwa za ka yi sai ka san abin da za ka faɗa ko kaɗan ɗin za ka roƙa ko mai yawa Allah gaban arziki ba dai mai yawa kake cewa ba don kai ba san mutuwa za ka yi a duniya gun Allah kaɗan ce abin cikin da kaɗan ne mai yawa yana can ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baqi ko malamin ba ka da yi arzikin ma da za ka roƙa ba za ka san yadda za ka roƙi arziki ba ku zauna saboda haka alkhairi ake nema ba sharri ba ina fata kun fahimta to addu'a kansa yana buƙatar ya zama kana da malami kuma a bi usulubin addu'a da farko ayi wa Allah godiya na bi a yabi Allah na uku ayi wa annabi salati sannan ba in ya tayi addu'a kar ya ce Allah ya ban kaza in abin zai zama min alkhairi rayuwa na da addini na Allah ka mallaka mu idan ba zai zama alkhairi mu yanzu duk wanda gaishe a kusa da mu sai na annabi ba ba ma zama da mutum ma sai na annabi in ba ka zauna ka tafi can garin Allah zai kawo mana dubbai yau gashi Allah ya kawo mana ku gari gari mun gan ku muna murna kun gan mu kuna murna Allah ya halitta bayansa da yawa na annabin kada ya fi biliyan dubu a gaban ka za su zauna mu ba ma magani sai na annabi an man waiwaya nan na annabi ne zur nan ma har ma can bayan katanga na annabi ne nan ma gabar dan masallacin na annabi ne nan ma sukurwan masallacin na annabi ne wanda suke hanyar ma na annabi ne wanda suka tafi ma na annabi ne to mu ma na annabi ne ku ma na annabi ne saboda haka ku zo mu so muna kira da murya mai tauyi mutane su tayi daga barci eh lokaci yayi jama'a wanda bai farka ba ya farka wanda yana da magagin barci ya dawo hankalinsa wanda yana shakka ya bar shakku yau gaskiya ta bayyana eh saboda haka babu wani abin yi babu abin da zaka ci riba a duniya ba abin da zaka samu riba a lahira wallahi sai dai kaunar duk wanda ya so annabi ba wai yana sa rai da ya sayar ba yi kaunan annabi ba sayarwa ba ne an ciri ba wanda ya kaunaci annabi ya ciri ba ba ma wai cinikin ba ne an gama ciniki ai an ma ciri bar an ciri ba kuma na tabbatar mu ku gode wa Allah kun ciri ba eh mun ba mun ciri bar kuma amma duk da haka ku ƙara ribar eh in kun je garin ku ba haka za ku zauna ba ku sa aqidar kaunan manzon Allah kar ka yadda a raba ka da san manzon Allah duk wani dan zamani wanda bai damu ba ka rabu da shi ko ubanka ne ko babanka ne ko ɗanka ne ko yayanka ne in yana kaunan annabi yake mutum in baya kaunan annabi ku raba gari da shi kurin ka koma ka so duk wanda yake son annabi ka so wanda baya son annabi ka ki shi bayan Allah nawa yanzu da yanzu baka zo gurin mu ba baka ji dadi ba a to in ranka zai bace ka dawo nan mutane ba su da aikin zur sai kaunan annabi ga mu nan zalla kai da kake da yan uwa kake da dangi hausa suka ce mutuwa cikin yawa to ba ma mutuwa rayuwa cikin yawa riba ne ka zo cikin jama'an nan haka a lahira ga ka ga mu ga wa'annan ga wa'ancan kuma a guri daya in muka yi hiru a lahira wallahi sai mu ce kaddara ko a cikin tsanani muke muka daga murya a lahira muka yi haka mala'iku za su kyale mu yadda muka tarin nan ga mu ga mun kai kamar miliyan ɗaya ko miliyan goma muna zaune wane ne matsayin mu ka ce wane yaya ce kun san yadda za a yi mu ce to yanzu jama'a muka yi haka a lahira mala'ika ya bar mu ayan ba a gaya annabi ba sai an gaya masa in kuma an gaya masa ko ba ga annabi a gabanmu in ko ba haka ba za a ce a buɗa wayannan mun ji a tambarin da suka buga wayannan mutanen maza a kai su a kusantar da su zuwa gaban malam a bari mu sai kai mu gaban manzon Allah wannan ita ce sirrin ziyaran ka zo zuciyanka ta wanke ranka yayi daɗi ka samu nutsuwa duk abin da yake garin ku ka bar ya nan garin ka tafi wannan yayin tsohon yayin duk yanzu an daina kai da wani kuna rigima akan gona mu noman ma ba mai ko kuma ko kuma kai da wani akan gida wani ya ci gida na na bar gida wa yake ta maganan gida mu yanzu sai mu sai filin ma gara da ne yanka ta bayan garin nan duk sun yi dakuna suna zaune nasu ne suna huta mun daina rigima akan gida mun daina rigima akan gona wai har kana wani hasada me ya samu me ya samu da zaka masa hasada mu ba ruwan mu kurin in ka ga ka bi mu annabi ka bi mu so an mun roƙi Allah ya ba mu annabi Allah ya ba in Allah ya ba mu annabi duk abin duniya ya ba kowa kar a raba da mu mun ci riba mu annabi muke nema mutane kuma ku je ku yi hasada akan wani abu daban mu muna bayan yadda abin da mutum ya samu wani abu ne ai ba komai bane abin da ake nema guda ɗaya ne kurin Allah ya bamu wannan annabi namu idan ka samu annabi duk abin da ka rasa a duniya ka ci ba idan baka samu annabi ba duk abin da aka baka a duniya ka yi asara kar ka yadda a raba a baka wani abu ba annabi ba duk rabon da za a yi mu annabi muke nema idan Allah ya ba mu annabi duniyar ta samu an baka annabi lahiran ya samu an baka annabi ba kai ba jahannama an baka annabi ka samu aljanna an baka annabi duk tsananin lahira ya zo da sauki burin mu kurin a dangana miki zuwa ga wannan annabi na mala'iku su yeda muna kaunan annabi Muhammadu sun jibrilu su mika'ilu su isra'ilu su azra'ilu tun a duniya mun kawa musu hujja da muna kaunar annabi nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da annabawa duk mun yi imani da su kuma su tabbatar su sani muna ƙaunar sayyidina abubakar sayyidina umaru usman ali da sahabban annabi su shaida ba mu da aiki dare da rana sai dai ƙaunar lahirawa da ‘yan aljanna da mala'ikun lahirawan kowa ya haida ba mu da wani aiki sai ƙaunar manzan Allah kuma mun ga haske ko muna cikin haske mun nuba haske Allah kuma ya tsoma mu a haske saboda mun haskaka da hasken kasan dalili ya mun ga gaskiya kuma mun bi gaskiya Allah ya nuna mana gaskiya mun ga yadda gaskiya take tafiya saboda muna son annabi da gaskiya da gaske muke ƙaunar kazan ka dade a garin ku baka motsa jikinka ba yawwa amma yanzu nan an ma training in ka je sai ka ji karfin ka ya karu wannan jinjina wanda ake in kana da ciwon kai ko kana da ciwon ciki ko kana jin wani zazzabi idan ka daga hannun nan ka jinjina wa annabi kai ka bar uku ka gani jinyar ka nan za ka bari kuma in ka bari karkace za a ba mu mala'iku ne za su tattara da nama da laka aje can a jefar da su yo ba ka zan kamar lafiya kamar na karfin doki muke ai allura ake mana na kaunar to mu gode wa Allah jama'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya daga daraja ku in Allah ya yarda duk bakin cikin ku sai Allah ya raba ku da shi kuma duk wani tsanani Allah zai dauke dare da rana muna kai kuka gaban rabbul izzati mun kama kafa da wannan annabi namu duk wani fituna da yake faruwa a kasar mu mun kama kafa da annabi in Allah ya da Allah zai mana dauki abin da yake faruwa a Maiduguri da abin da yake faruwa a Katsina da abin da yake faruwa a Zamfara da Sokoto da Kaduna to mun kama kafa da annabi yan uwanmu musulmi da suke wannan hali duk wanda wani waƙiya ya biyo ta kai ya rasu muna nan muna masa addu'a in Allah da ya mutuwan shahada wanda suke tsanani kuwa Allah ya kusan yayewa saboda ba wayo ba dabara mun koma mun jingina da muna bayan wannan annabi namu Allah ya saka muku da alkhairi eh ku dinga hararo annabi a zuci kar ka yadda ka kwana ka tashi a ce a zuciyarka baka tana annabi ka dinga gurnanin kaunan manzon Allah ka dinga shi kirkiri kai kada ya ganga danka kana kuka kana tana annabi Muhammad in ya gagara ma ka bude murya ka dinga rusa kukan a ce me ya faru a ce annabi na tana ka dinga tunanin manzon Allah to haka yadda kake tunani kuma haka matsayinka yake a gurin annabi kar ka yi da wasa yi dai abin da kake so fa abu biyu ba suna hana mutum barci bakin ciki in ya kai bakin ciki ba a barci idan farin ciki ya kai farin ciki ma ba a barci yanzu bakin ciki ma da ce uwa ta mutu ko uba ya mutu ko na amininka na amana ko kuma wani abokinka da kake jin daɗi to a daren ba za ka iya barci ba ko an binne yi ko ba a binne yi ba bakin cikin wannan da aka ta barci inda dare ya rubu ya gari za a yi jana'iza ba za ka iya barci ba in ma gyangyaɗi ya zo shi za ka gani a mafarkin mala kuma a ce ga kanan ka kai saurayi baligi kana neman yarinya ka'in da na'in malam yarinyar nan kuma an ce za a baka an ce ba za a baka ba an ce ba za a baka ba kai wasu ce a bayar wasu dawo sun ce to yaran nan an yarda da yi kuwa aka ce ai babansa mutumin kirki ne shi ma yaron wallahi ba sani da komai ba sai alkhairi shi yaron sai lallaba ya je gun wan babansa baba ya aka yare muna nan dai mun je dai gidan mun dawo mun shawo kan wasu bangaren yanzu da uwar ce da yayar wallahi san ja san zaya baba na da yace komai ba aka ce baban ka yace a dan kai musu kudi ya bada dubu goma na yayar na uwar na yayar dubu biyar ya bare yace wai ko a shawo kansu to ba kai ne za ka yace ina na samu daman zuwa ne ai ni ma kirawo wani zan yi a garin ya kai ai ai abin abin ba yadda kake tsammani bane kana a wannan zulumin sai aka ce to an samu kan uwar saura yaya kuma na cikin haka sai wani tsohon wani wanta yi ma ya duro a Legas ya ce ya ke wani yar wata wani za a ba wani wani ta kansa yake ba ta mu yake a lahira ya shiga nan ya zauna da annabi yana zaune a kan kujerarsa amma mun barin manzan Allah ba kai ba kowa kai kujerar annabi ne ba kowa ran tambaya ce annabi bai zauna yake ina daga ta zama ni da al'umma na ban ga yadda suka kare ba sai ya gama sa mu aljanna an gama komai annabi zai koma ya zauna ya kamata jama'a mu bar komai mu koma mu girmama jama'a mu girmama annabi Muhammadu banda shi babu abin da ya rage muke kauna a duniya kaunan annabi ne kadai ran da kaga bayan Allah irin mu suna nan ana wannan hidimar ga annabi ka ji daɗi amma daren da kaga duniya an yi shiru ba kaunan annabi wallahi cikin duniya ya hu wajen e jin daɗin ka yanzu a duniya ka zo irin wa'annan guraren ka ji labarin annabi amma banda nan ka bar nan ka ji an yi kaza an yi kaza mutuwar ma ta fi rayuwar ai kar ka yadda masu kaunan annabi su tafi a barka wallahi ko lahira za a yi ka daure mu tafi tare nan gaba rigiman duniya mu barwa wasu Allah ya sa mun tayi da mu da ku mu je gaba idan masu kaunar manzon Allah sun tafi lahira kai kana duniya kaman cinkiya ne ya haifi 'ya'ya guda biyu ko guda uku a kama uwar asiyar a kama yan uwan asiyar yi kadai yana yawo haka ba kake a duniya in kura ya gani sai ya cinye ka nan barka barawo ya dauke ka ka san kuren ne shi ne ya dan barawo kuma yan addinin zamani sai su warware imanin naka ma su je su cusa ka a cikin su kar ka zama wane duk inda ka ji kura ya kama wanda ya ware a garke yake kamawa ku gaya wa yan garinku mu gaya wa yan garinmu ku gaya wa jama'arku mu gaya wa jama'armu da danginku da danginmu ku ce me ake ku ce maza su zo mu je gaba muna gayya Allah ya ƙara san annabi banda wannan babu abin da muke bukata to mu je gaba kaɗan malam
وعن جابر رضي الله عنه labari ya zo daga jabir ɗan abdullahi al-ansari radiyallahu anhu jabir yana cewa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم jama'a mai da hankali ga annabi zai yi bayani manzon Allah in aka ce annabi yana bayani in ka ji ƙarar rasulullahi din nan to ka na haka bayan ka na zuciya ka ta dinga tawari ka dinga ganin girman manzon Allah ka dinga ganin kwarjinin manzon Allah ka ji kaman ka bude ido ga annabin a gabanka tun annabi yana magana risina wake shiru a mai da hankali saboda girmama wannan annabi namu duk abin da ake wa basara ke a fada mulinka sau da ni duk abin da mai kuɗi mutanensa suke masa mulinka in an ce ga maganan annabi mu ji kamar ranmu za a zare Allah ya ƙara annabi daraja to ya annabi ya ce da mu la taj'aluni ka qadhir rakidi annabi ya ce ku daina sanya ni kaman kokon mahayin kan dabba shi mahayin kan dabba in dai mahayi ne na kan dabba ya hau dabba ya sa butansa da ruwa ya kulle ba zai ƙara amfani da butan ba sai yana jin ihi ruwa in yana jin ihi ruwa ya ɗauka ya sha in ya gama ya ajiye annabi ya ce kar mu zama haka dare da rana kar mu manta da shi ko kiftawan ido ko kiftawan ido mu ji dare da rana muna ƙaunar ba sai da bukata ba kar ya zama haka yi ma'ayin kan da ba sai ya bukaci ruwa zai ɗauka mu ji kowane lokaci muna da bukatar manzan Allah da safe manzan Allah da rana manzan Allah dare manzan Allah asuba manzan Allah tsakar rana manzan Allah a ko'ina muka zauna ya zama ba mu da wani fira sai dai firan manzan Allah bidiyo ne ya zo ranka ya daɗe san da yake Allah ya ba kai ba kana fadar manzan Allah to jama'a mu girmama kar mu sake mu ji muna san Allah mun gode alfarman annabi Muhammadu banda yi muna da wani abu to dare da rana annabin mu tafi annabi zalla annabi gaba ɗayanmu babu wani tunani ba ku ba kwa ganin mu ne wai ku ku da kuke zuwa gari gari don Allah ba kwa ganin mu kun mu zai muku izina mana jama'a ka zo ka ga gari ka taba ganin marar lafiya duk wannan muran da yake mu in yazo ta sama sama yake ficewa in ka gana tari sai na dan garin ku na biyu jama'a gari guda babu kes in dihiya ya zama sai dai sara ba aiki yau babu ba wani abu wani sayan a shekara ba za ka je mutumin garin da kai horin sayan ba ba komai ko ba mu da kes a kotu kai yanzu wannan lamarin yaya kaga dan adam ku duba hige da fice rana ɗaya mota ɗari zai zo ya fita ba mu da kes a holis sayin in an ji an bude fayil ba ba kes ɗin karkaran nan in an bude fayil kuma babu kes a kotu babu ana zaune shiru wannan fa ga gane fa wallahi ana inuwar annabi ne kai yanzu ba inuwar nan an isa da wannan sun je maganan gona wannan sun je maganan menene wannan an barna ma yanzu an yi ba a kai mutane kotu yanzu ba za ta nema barna mutumin garin nan ba sa kama a kyale ba suke shi ma mai barnan ma ya ji wa'azi ya daina ana zaune shiru malamu kuma da kagan mu nan ba dan muna tausayin ma za ku garin ku ba ba ma gajiya bayan nan kuma mu ba mu da aiki ce mun gama karatu an jima zan je wani kasuwanci ba komai ba kasuwanci malam ba kiwon ba noma muna zaune kar Allah kuma Allah ya yarda mutum dubu kaman biyu za su ci abinci kullum ba ma neman kuɗi ba a ba a neman su an haƙura to ga nan kuna tara muna ba ku bakin da suka zo ma yanzu akan kuɗi suke zaune a kudin ma ka sai ka zauna ba ruwan mu da hiyayi in ka maza da hi ne kana gonan annabi ina ruwanka da kuɗi wallahi zai zubar tinka ai ka kuɗin tsada yi shi kuɗi in kana neman sa ya fi ka ne yayi to in ka bi ba yadda yayi zai zo gurin ka aho amma ka ji amma kana bin sa har kana ba kuna wallahi ku kuke kumbura kuɗi kai har hidin ba kudin ya gane yake kumbura kai to anan an daina kumbura masa kai wallahi ba a son ka ko ba mu damu da yi ba in ya zo mu karba an bai zo ba ya zauna ba ruwan mu kuma a ci a ya abincin da za a ci na rana daya wallahi a gidanka sai kai shekara kana ci da kai da matan ka biyu ko uku ba abincin mu da yau za mu dafa mu ci na yau sai kun yi shekara don yaranmu da manya ba fidda tire ba a lokaci dai an fidda tire 360 kowanne tire da ya kai lissafa da kai da iyalanka ya yi haka ba shi ne kwana 360 ba tire daya da kai da matan ka ya yi ku kuci ko to tire 150 gara da tire 180 za a ba su mu dawo yara ƙanana za a ba su tire 180 kaga ɗari guda sittin to bar magana ina na cikin yan gida ina wanda za a basu su tafi rana ɗaya sai a daba abincinka ne ya kara ko ba ruwanmu ba ma nema ana zaune to in ka tambaye ni ka ce malam me dalili sai a ce barin garin ka za ka yi ka zo inuwar idan idan ka ce to ala gata malam ai barin garin namu da wahala sai mu ce to idan kai koma garin kar ka yi da wasa ka dinga ƙaunar yaya za a yi abin kunya har ka zama bawan tuwo mutane suna so su zama bawan Allah kai kana bawan tuwo kullum tuwo kake bauta hankalinka a tahe an tambaye sai ka ci abinci a wake wannan yayin abinci abinci dabba ma ci yake tsuntsu ma ci yake amma kullum ka ce tuwo tuwo tuwo kai ba ka cewa Allah ai wannan yayin an bari sai ka zo wallahi kai wasa za ka zama bawan tuwo a to kullum ka dinga tuwo mutane suna Allah suna annabi bawan Allah ana girmama Allah a zo kusa da annabi amma kullum ka da hankalinka wallahi iyalai na ne ni to zan ci to dan to aka yi ka kai da ake so ka zo ka so Allah aka ce marmogin dinka ruwa ana gaba kana ja baya aka ce shiriri ta zani da aljihu banda haka mutane sun yi gaba kai ka komo kana shiriri ta kana maganan tuwo tuwo tuwo ai an yi gaba yi ana ta kai wa yake ta kaya kana son annabi tuwo yayi zai baka wahala me tuwo tuwon bawan Allah ne yayi ka so babban bawan Allah tuwon ya zama hadiminka an daina Allah ya ganar da mu mun daina neman tuwon ba ma zuwa ba ma saya ba ma komai ba ma komai za mu ci kuma wallahi barin gaya muku ba ma cin hatsi yanzu mun daina an daina ba a baba mun daina ko mun daina cin dawa baba eh da kana garin nan ka wuni cin kama da wake ko ba ka da hakuri baba za ka ji lubun lubun bakin manzan Allah ba yadda za a yi su ci wani abu sai mai yi wa ɗan boko mai na cin shinkafa ɗan boko shi ma zai ɗan zauna kujeransa ya ɗan zuba wani tiransa coyi da wani cokali yana ci ko da baya isansa mu nan ba irin wannan ba ne da in ka zo garin nan da Allah ka dinga yawo ka dinga ganin gara da akwai rama mai irinka kaga mutum mai kama da mai kuɗi a garin nan almajiri ne Allah garbi ne shinkafa ya ci yayi kwanya an san kohi da wake ba aiki kuma a koma bauta wa Allah kuma malamin baya noma bare na tara mutane ce ku zo ku mun gayyan noma ba mai mun noma babu garbi ya kai dubu biyu ga ma'aikata ba a sa su aiki aiki ɗaya muke sa su sai mu kira su mu ce ku ce wannan shi ne aikin amma a kirawo ka a kai ka gona ka ɗauhu anil asbabi duk wani sababi da musabbabi ka yanke shi haƙiƙani ka dinga kallon rabul izzati وأجنحته ka ga buga bakin addu'a الصدق gaskatawa akan harshe ومواقيته ka ga lokacinsa kuwa daidai الأسهار wajen uku na dare وأسبابه ka ga sababansa الصلاة على محمد محمد صلى الله عليه وسلم
ikon Allah sai kallo wasu babu dalilan da zai sa Allah ya karba addu'arka as-salatu ala muhammadin jama'a ayi salati ga annabi muhammad shine babban bafadan Allah eh duk mutumin da ya salati ga wannan annabi namu Allah zai karba addu'arsa ayi salati ga annabi kar ka zama mai nuna tawaye duk lokacin da aka ce salatu annabi goma ko gaggawa kake ka tsaya kai wa annabi salati ko kiran sallah kake kan ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ka tsaya cak inda dama saboda girmama manzon Allah eh ka san manya idan ka ga wani ya ga babban sa ba kamewa yake ba ya tsaya to in ka ji an kama sunan annabi ka kame ka tsaya ka girmama annabi wani ya zanka wani na kana tafiya ka tsaya ka ce a sunan annabi na ji an kama ko kuma a wani gurin ka ji an ce la ilaha illallah muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ba da lada su bar wannan kowa su zauna Allah ba da lada duk lokacin da ka ji kana tafiya wani ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka tsaya gurin ka dan yi shiru wani ya ce ya wani ya ce sunan annabi aka kama in ka ji jikinka ya dan yi sau kuma sai ka ci gaba da tafiya saboda girmama manzon Allah kar ka yi da wata kai- ka zama ka kure ba abin da ake nema a duniya wallahi sai girmama annabi Muhammad annabi Musa dan Imrana wata rana a mutanensa na bani Isra'ila wani ya mutu mashayin giya ne fasiki ne duk wani abu mummuna yana yi sai su turawan yahudawa suka je suka jefar da shi a bola ko bin da shi ba su yi ba saboda munin aikinsa sai Allah ya gaya a ne Musa ya ce a ne Musa ka je unguwa kaza ka je bola kaza za a ga wani mutum ya mutu na bani Isra'ila ka ɗauke shi ka masa wanka ka masa likafani ka masa sallah a ne Musa yana zuwa ya tadda mutumin ga nan ya mutu yana bola an murgina shi an jefar da shi ya ɗauke shi a ne Musa ya masa wanka ya masa likafani ya masa sallah mutane suka ce ne Musa wannan mutumin zaka yi haka mutumin nan fasiki ne fajiri ne duk wani abu ba a rage masa sai ce ya zan yi Allah ne ya sa ne masa da ya gama sai ya tambaye Allah ya ce ya ubangiji mai wayan nan ku ce sa aljihunsa ga yi can a ƙarshe bayan katanga iya ƙuri kai din ne dai da kawai waya mai gemu Malam mai gemu Allah ya bada lada sai a ƙuri Allah ya saka da kai ba masallaci a can wajen haraba yake ai to kun ji ko to yake nan sai Allah cikin ikonsa da yardansa malam sai ne Musa dan Imran sai ya je ce ya ubangiji mutumin nan mutane sun ba da heda ba mutumin kirki ba ya ce ale musa gaskiya suka faɗa ba za'ida ba ne ba na kirkin ba ne amma yana karanta a taura sau ɗaya da ya ga sunan annabi ya haka ya ce allah ka ba mu albarkacin sunan nan a littafi ya ga sunan annabi Muhammad ya tsotsa ya ce Allah ka ba mu albarka to a dalilin annabin muka masa ai tunda ya ce albarkacin annabi ya ratsa shi mun san mai mummunan halin ne amma a dalilin annabin duk abin da yayi mun yafe masa wannan fa ba al'umman annabi bane wannan yahudu ne fa sau daya ya haka yawa sunan annabi haka ya ce albarkacin ya shafe yi aka ya mutu aka jefa shi a juji aka ki binne yi amma ka ce a dawo da yi Allah ya masa gafara dan aljanna ina ga wanda yake kaune jama'a wannan ba wannan abin yayi ba sallah yayi ba ba azumi yayi ba ba zakai ba da yayi wannan ya zama dan aljanna ya girmama sunan annabi yaya wannan girmama wanda muke wanda ba al'umman sa ba ba ya ci albarkacinsa mu daga Allah ya kama na arziki annabin namu ne qur'ani namu ne addini namu ne kuma mu nasa ne ko mu al'umman sa ne mu da kayan mu za mu bari wani ya dauka wane mutum ai ba zai yi ba ya kamata mu fi kowa san annabi mu yi sakat wanda zai zo annabin ya fada cikin mu muna san sa wanda ya giye fita ko a cikin mu yake kake annabi ka fita mun zare ka ka zama zare eh ka zama hatsin da bai baya ido ba zan mu da kai amma wanda ya fada yi ne namu ku ga wannan yayi haka ya ci darajar annabi mu annabin nan namu ne ba za ka kure karfin ka bane kai akan san annabi Muhammadu kullum ka yi tunani a gidanka akwai tunani uku da mutum suke yi yanzu ka wuri amarya wanda ranka yake so ka kula kai ne da kanka za ka ce to inda bari tunan amarya me take so ba ka haka in za ka je kasuwa za ku zo gaisa da ta amarya wane mai gida to za mu je kasuwa me ranki yake so ta ce ni ta ce ina son dan tamane ne kaga ko baka ya ko kana kin manja ai tunda tana so za ka kawo mata ko na biyu ba me kike bukata ta ce in ka je ka siyo min alawa duk ruwan ka za ka sai ka sai gida daya in ta ce alawa ko to yaya kai baka tunani me annabi yake so ai haka za ka yi tunani to annabin me yake so mu yi wa annabi ya ji daɗi in ka ga maraya ka girmama shi saboda annabi in ka ga sharifi ka girmama shi saboda annabi idan ka ga almajirai sun zo garin ku karatu suna zuwa kar wani ya tare su sai kai ka ce sanda zuwa bakin manzan Allah bakin annabi Muhammadu kuna gari sannan ku da zuwa kai kai kai yau muna da manyan baki ba bakon sarki ba bakin manzan Allah sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa kada walwala da ka sauke almajiran nan ka gani inda zauren gidanku ka sauke in babu ka kai su tsangaya ka ce bari kai ku tsangayan malam wane ku nawa ne kuka zo mu biyar ne to alhamdulillah ku biyar din nan ni ma zan dinga aiko to kullun ka dinga aiko danka yana ka musu to mana kai wa annaba yake kai haka to garada sun zo gari suna karatu ka tare su an ce garbi kaza ne a shago kaza sai ka je gaida su ku ne garadan manzon Allah kun zo neman ƙur'ani matsayin ku ɗaya da su abu huraira saboda haka mu ba za mu bar kuwa duk bakon annabi girma ma yake ka hiri abinci a gidanka garadan nan ka san yi garbi matsalarsa in bai samu kyakkyawan guri ba ya ba almajiri tsanani shi almajiri zai iya higa gida ya yi bara amma garbi ina zai je bara to da ranar da ka dinga raba abincin ka gida biyu kana kawo musu ɗaya ko suna ma shagantakan garadan ba ruwanka ka girmama su saboda annabi ka ce malam wane ga abinci nan da rana an wanke wannan kwanon dama ka san gardi ba zai wanke ma kwano ba ka kula in ka ɗauka karka ce bai wanke ba gobe ma ka kawo wani ka ɗau wannan kwanon inda ka yi wa gara da haka ka ga yadda annaba zai ji daɗi kuma idan sun isa aure a garin wani ku ya kira wa yarsa ya ce na ba wa gardi ne ka bayar saboda annabi ba za ku iya ba ga yaran ku sun isa aure ka zai aka da zillimi ka ba da ita mana ga masu ƙaunar masu ƙaunar manzon Allah ka yi wa annabi wannan ka gani ka sadakar da sadakinta saboda annabi Muhammadu to yi ne son fa ba a baki
astajib du'a'i kai kawo wannan ma ka ba shi dubu ɗaya mana hashi na'am wa astajib wanda du'a'i jibi duwayi ka amsa duwa ta ثم تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
sun mata bada sannan sai aka fara bin salati ga yin salati ala nabi ga wannan annabi namu annabin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Mm.
فتقول Mm.
اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد Allahumma inni as'aluka ya ubangiji ina roƙonka an tusalli Allah kai salati ala Muhammadin ga wannan annabi namu Mm.
عبدك ونبيك ورسولك abdika bawanka wa nabika annabinka wa rasulika manzanka أفضل ما صليت على أحد من خلقك أجمعين آمين min afdalu shine mabibici ma sallaitu ala ahadin wanda za a yi sallah ga mutum guda ɗaya min kalkihi daga halittarsa da halittarka ajmai na baki ɗaya amin ya rabbal alamin to za mu tsaya iya nan aiko eh Allah ya wa jama'a albarka Allah ya wa jama'a albarka to jama'a ayi sigifrullahi sha ɗaya Allah kai mana gafara abinda muka yi a kuskure da rahin sani da karancin ilimi da mu da ku duka Allah kai mana gafara jama'a yi wa annabi salati goma Allah ya ƙara wa annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilas jama'a karanci fatiya kafa uku uku godiya ga ubangiji Allah mun gode maka mun gode maka ala kulli halin bismillah da qul huwallahu kafa uku uku yabo ga ubangiji Allah mun roƙe ka dan girman zatinka Allah domin izzarka Allah domin buwayarka Allah domin rububiyanka Allah dan jabarutunka Allah dan allantakanka Allah dan ƙarfin mulkinka Allah dan alfarman ƙudura Allah dan alfarman irada Allah dan alfarman ilmu Allah dan alfarman samu Allah dan alfarman kalamu Allah dan alfarman basaru Allah dan alfarman kalam Allah dan alfarman wahadaniyanka Allah dan alfarman jabarutunka Allah mu roƙe ka dan alfarman littafi 104 da ka sauke littafi goma ka ba annabi Adamu hamsin annabi Shitu talatin annabi Idrisu goma annabi ibrahim a taura annabi musa linjila annabi isa zabura annabi dauda alƙur'ani wannan annabi namu allah dan alfarman ayoyin alƙur'ani allah dan alfarman surorin alƙur'ani allah dan alfarman harufan alƙur'ani allah dan alfarman ruhanan alƙur'ani allah dan alfarman mala'ikun alƙur'ani allah dan alfarman karaman alƙur'ani allah dan alfarman mu'ujizan alƙur'ani Allah dan alfarman surrorin da yake cikin alkur'ani Allah dan alfarman umarnin alkur'ani Allah dan alfarman hana-hanan alkur'ani Allah dan alfarman annabi dubu dari da dubu ahirin da dubu hudu Allah dan alfarman mursalai dari uku da sha uku Allah dan alfarman ulul azami Allah dan alfarman sahabban annabi manya-manyan abubakar umar usman aliyu Allah dan alfarman ahalin annabi ali jafaru ali aliyu ali aqil ali abbas Allah dan alafarman sunayenka kyawawa da sufofin maɗaukaka suna dubu Allah ka baiwa annabawa dubu Allah ka riƙe a gurinka dubu Allah ka baiwa mala'iku ɗari uku a taura ɗari uku a linjila ɗari uku a zabura sa'in da gudanar alƙur'ani guda ɗaya Allah yana gurinka Allah dan alafarman suna dubu hudu to Allah mu roƙe ka ya Allah dan alafarman sirri wanda yake tsakaninka da wannan annabi namu Allah dan alfarman kaunan da kake wa wannan annabi namu Allah dan alfarman kusanci da annabi yake da yi a gunka Allah dan alfarman yarda da annabi ya samu a gurinka Allah dan alfarman amincewa da kai wa wannan annabi namu Allah dan alfarman ƙarin daraja da annabi yake da yi a gunka to Allah ga jama'a sun taru babu abin da ya tara mu a wannan gurin sai dai kaunan annabi Muhammadu da gaskata kuma zancen ka na alƙur'ani to Allah ka dubu manzan Allah Allah za mu roƙe ka dukan abin da zai zama alkhairi rayuwa da addini duniya da lahira da mu da al'umman annabi a duk inda masu ƙaunan annabi yake Allah ka sada mu da shi abin da zai zama sharri rayuwa da addini duniya da lahira da mu da masu ƙaunan annabi inda masu ƙaunan annabi suke a ko ina ne ya Allah ko kaddara ne Allah ka juya sharrin ya zame mana alkhairi Allah ka dawamar mana da imanin ka sa mu rayu da imani in namu lokacin yayi Allah karɓi mu da imani ka tahe mu da imani a ranar lahira Allah ka samu yi aljanna da imani Allah mu roƙe ka ya Allah Allah ka ba mu annabi Allah ka hore mana annabi ka sa mu zama na annabi dare da rana Allah ka sa a zuciyarmu kaunan wannan annabi namu mu raya sunnan annabi mu kula da sunnan annabi mu kore bidiya alfarman bayin Allah alfarman su shehu Gibrima alfarman su shehu Ibrahim alfarman shehu Tijani Allah ka hore mana annabi ka ba mu annabi ko mu zama na annabi Allah mu roƙe ka wannan taruwa namu duk wanda ba shi da lafiya ko a wannan gurin musulmi dan uwanmu a duk inda yake a faɗin duniya wanda jinya ya addabe shi ya rasa yadda zai yi to Allah mun kama kafa da annabi kowane irin jinya ne Allah ka sa mala'iku su masa operation a raba shi da wannan jinya masu hawan jini Allah ka ɗauke musu hi masu ciwon suga maza Allah ka yaye musu masu ƙoda ko hanta ko huhu ko hanji ko makwibiya ko mashawuya Allah ka raba su da shi wanda suna da jinya na kanjamau masu ƙaunan annabi Allah ka ɗauke musu kowane irin jinya da ‘yan uwanmu na musulmi wanda suna kwanci a hospital maza maza ya Allah Allah ka tashe su Allah ka ba su lafiya wanda bai ji ba bai gani ba an kulle mutanensa a birsuna ko an ɗauke masa mutane ko an kama masa mutane in dai mai ƙaunar annabi ne a duk inda yake Allah ka yi belin mutanen Allah ka sakar masa su su dawo gida su yi ido hudu da yaransu da iyalansu da ƴan uwansu ƴan uwansu su gansu su su ga ƴan uwansu Allah kai musu wannan dauki duk musulmi da yake irin wannan hali maza da gaggawa Allah kai masa dauki wanda bahi ya hushe a wannan taro namu ko a wani guri da wanda kuka bari a gida da masu kaunar mu da wanda suke jin kasakasan mu saboda sanda muke wa annabi duk mai kaunar manzon Allah a faɗin duniya a duk inda yake in dai bayi ya hau kansa mai nauyi to Allah ka sauke masa a duk inda yake Allah mun sahi addu'a ka sauke masa mai neman jari Allah ka bayi jari mai neman rufin asiri Allah ka masa rufin asiri Allah karba addu'a kuma Allah mu roƙe ka bakin da kuka halarce mu da wanda kuka zo ziyara da wanda kuka kawo ziyara duk wanda ya zo gurin nan duk abin da ya dame ku na bakin ciki saboda wannan annabi namu Allah ya yi muku shi mai neman jari a cikin ku Allah ya bashi mai neman shiryan yayansa Allah ka tabbatar wanda zai aure da yayansa mata Allah ya hore masa wanda zai wa yayansa maza aure Allah ya hore masa wanda ya bada yaransa suna karatun alkur'ani to Allah ka hore musu wanda yaran sun zo sauka ba yi da kudin hidima Allah ka hore masa wanda yana da wata bukata iyalansa tana da juna to Allah ya sauke ta lafiya kuma Allah ya hore masa abin da zai yi hidiman wanda yana da wani bukata na ludubi da rufin asiri ko babansa sun tsufa yana kyautata iyayensa to maza Allah kai masa buɗe ko kuma wanda iyayen iyayensa sun rasu da sun tsana tsammanin yaran za su taimake su to yaran sun rasu irin waɗannan dattawa to Allah ka ɗaura su saboda sanda muke wa annabi kuma duk mutumin da yake neman ludubi ko Allah ya masa arziki ya yi wa annabi hidima a cikin nan naku da sauran gurare to maza Allah ya buɗa masa don ya yi wa annabi hidima Allah mun sa su a wannan addu'a wanda kuma suna da wasu bukata ta sirru to Allah ya hore muku masu neman alkur'ani a cikin nan naku Allah ya ba su masu neman ilimi Allah ya ba su wanda a ɓangaren su ba a zama lafiya da gaggawa Allah ka ba da zama lafiya mutanen mu na Maiduguri Allah mun tuba mun fake da annabi abin da yake faruwa Allah da gaggawa kai mana dauki gwamnan Maiduguri ba na Umar Zulum Allah ka fice masa gaba ka jagoranci lamarinsa ka sa yi aljihunka Allah ka bayi tsaro ka bayi kariya mu da muka tsaya masa ma ka ba mu tsaro ka ba mu kariya abin da yake faruwa a Maiduguri Allah ka sa ya zama tasiri bare bari yan uwanmu da gaggawa Allah ya kawo ƙarshen wannan bala'i ko su ajiye makami a zo a yi sulhu ko Allah kai maganin masifar da gaggawa gwamnan Maiduguri yadda yake da kishi Allah ka wuce masa gaba ba na Umar zulum ka dafa masa ya Allah ka tsaya masa tsayin daka Allah ka wuce masa gaba ka taimake shi ka ja hannunsa ka jagoranci lamarinsa Allah ya ba shi dama darajar mu na Maiduguri da yankunansa da lakwal gwamnan ɗinsa gaba da Allah dawo da shi Allah mu roƙe ka abin da yake faruwa Katsina da Zamfara da Sokoto da mutanen yankin da mutanen mu na Kaduna duk laifi muka yi ma Allah mun tuba da gaggawa Allah ga mu gare ka mun fake da annabi mun koma bayan annabi wannan masifa da yake faruwa a tsakiyar ƙasanmu Allah ka ɗauke da gaggawa saboda martabar Allah mu roƙe ka ka ba mu zama lafiya don girman zati ka sauke mana arziki tsadan amfanin gona Allah ka ɗauke shi yadda aka buɗe boda alkhairai su higo ƙasarmu abin da zai zama sharri Allah mu roƙe ka don a tara musulmi hankali kara higo da shi ƙasarmu ka tsare mana ƙasar a shigar da sharri ka buɗe ƙasar alkhairi ya ta shiga darajar wannan annabi namu Allah mu roƙe ka ya Allah duk inda musulmi yake wanda ya ji karatunmu ya ji daɗi a ransa to Allah kai masa arziki bukatarsa Allah ka biya masa duk wanda suke nesa wanda ba su ganmu ba saboda ƙaunan da muke annabi suka sa mana mai suna to yaran Allah ka daga darajar ka ba su Qur'ani da ilimi kuma yaran su zama masu arziki da ludubi da rubin asiri saboda wannan annabi namu Allah mu roƙe ka masu noman rani ka sawa nomansu albarka masu noman damuna nomansu ya albarka masu kiwon dabobi Allah ka sa dabobin albarka rigingimu tsakanin makiyaya da masu gona Allah kawo ƙaryensa mazan maza duniya ta zauna lafiya Allah mu roƙe ka ‘yan kasuwa masu kyakkyawan niyya Allah ka taimake su Allah mu roƙe ka masu fatauci Allah ka buɗa musu gwamnoni da ministoci wanda suna da kihi duk mai kihin musulunci Allah ka taimake shi mai kihin musulmi Allah ka daga darajarsa ya yi gaba masu aikin ɗamara na sojoji da 'yan sanda da sss da dss da efcc da ibcc duk waɗannan mutanen wanda za su yi wa addini aiki suna neman ci gaba na addinin musulunci to Allah ka ƙara musu promission da ƙarin girma duk wani ma'aikaci na arewa wanda yana ƙoƙari ya ga arewa ya zauna lafiya Allah ka taimake shi ka ɗaga darajarsa ya samu promission da ƙarin girma wannan ƙasa tamu shugaban ƙasanmu mun sa ya addu'a Allah mu roƙe ka idan ƙarfinsa aka bi to Allah mu roƙe ka abin da aka yi masa na sihirce-sihirce da sammace-sammace Allah ka lalata idan kuma ya Allah tsoron Yahudi yake da Nasara ya ƙi gyara mana ƙasa to Allah ka fice mana gaba abin da ya fi ƙarfin su mu Allah kai mana idan kuma da ya haɗa baki don a cuce mu to Allah ka ganar da yi mu kuma Allah ka kare mu saboda darajar Allah mu roƙe ka ka dawo da darajar Nigeria mu ƴan Nigeria Allah ka dawo da darajar mu duk musulmi Allah ya ba mu haɗin kai musulmi ya ji ya ba ƙaunar musulmi ɗan uwansa da munafurci da hazada da ƙiyayya da kunun gurci duk Allah ka cire mana zuciyar mu ta gyaru ya zama muna da kyakkyawar zuciya tare da mu Allah ka taimake mu da abin da ya fi ƙarfin mu zai yi go ƙasar mu Allah ka yi mana maganinsa wani alkhairi wanda yana nesa Allah ka ja mana Nigeria muna buƙatar zama lafiya Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka hore mana zama lafiya Nigeria muna da talauci Allah ka yaye mana Allah ka wadata mu jinyace jinyace Allah ka ɗauke mana makircin Yahudu da Nasara da suke kullawa kullama auqadu naran lil harbi adfa halla Allah karka ba su nasara Yahudu da Nasara dan su bata kasan mu duk abin da suke kullawa na sharri Allah ka lalata shi ka hada kan mutanen kasar mu ka dawo da darajar mu koman mu ya tafi daidai sace sace a kasar mu Allah ka dauke kidnabe Allah ka dauke mana fashi da makami Allah ka dauke mana boko haram Allah kawo ƙaryensa kasar mu ya zauna lafiya malaman Nijeriya yadda muke addu'a nan duk duk wani malami da yake addu'a dan kasar ta zauna lafiya shi ma yana cikin addu'ar mu manyan masu kuɗi wanda ba sa so su ga musulmi a tsanani su ma mun sa su addu'a duk wani mutum wanda lalle yana kiri musulmi da musulunci to yana cikin addu'ar mu Allah ka taimake mu Allah ka fice mana gaba ka jagoranci lamarin mu duk wata fitina ta duniya Allah ka yaye mana fitina ta lahira Allah ka ɗauke mana Allah ga mu nan gaba ɗayan mu muna zaune a gaban Allah mu roge ka Allah ka dubi manzon Allah ka duba matsayin manzon Allah ka duba darajar annabi duk abin da mun roƙa roƙe ka Allah kamar allura ne a za yi a teku a zare bai isa komai ba duk wanda ya rasu tun daga annabi adamu zuwa yau Allah ka musu gafara ka sa su aljanna mu da muke raye addu'o'in da muke ya zama fidawu a gare mu zuriyar da zamu bari a baya addu'ar da muke Allah ka sa su amfana a duniya sai da mun bar duniya ya zauna lafiya Allah mu roƙe ka duk wani bangare na Nigeria mun sa addu'a musulman duniya gaba ɗayansu Allah za mu sa su aljanna gabacin duniya Allah mu roƙe ka tana ciki yammacin duniya Allah mu roƙe ka tana ciki arewacin duniya Allah mu roƙe ka tana ciki kudancin duniya tana ciki duk inda musulmi yake a duniya Allah maza maza kai maza ɗauki musulmin China musulmin Germany musulmin Hong Kong musulmin japan musulmin kore ta kudu kore ta arewa musulmin turkiya jaziratul arab gaba ɗayansu musulmin australia musulmin india musulmin argentina musulmin brazil musulmin latin america musulmin america na usa musulmin canada musulmin russia da musulmin afirka musulmin south africa allah mu roge ka gaba ɗaya musulmi allah ka daga darajar mu ka dawo da darajar mu ka taimake mu Allah ka fice mana gaba mu fi karfin kamuri mu fi karfin arne mu daina tsoron arnawa saboda darajar Allah mu roƙe ka in namu lokacin yayi Allah ka sa mu cika da imani kabarinmu ya zama dausayi daga dausayin aljanna a ba mu takardanmu a hannun dama Allah mu roƙe ka idan an ce fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir Allah ka sa muna daga cikin tawagar yan aljanna Allah ka ba mu dama mu tsallake siradi kamar walƙiya mai ɗauke idanu a shayar da mu ruwan alkausara Allah mu roƙe ka da malamanmu da malaman malamanmu gaba ɗayanmu da shehunanmu da shehunan shehunanmu su jamu su je gaban shehu tijani shehu tijani ya fice gaba ya kai mu gaban annabi ya gaya wa annabi a ƙaryen zamani ga masu ƙaunansa gurguzu ga mun fito ga yara ƙanana ga matasa ga masu gemu ga masu farin gemu ga dattawa ga gwarabe ga barabe ga sadaukai ga masu kwanji wanda za su ce shau tijani ya damu ya kai mu gaban annabi manzon Allah ya ji daɗi da ganin mu annabi ya yi murna annabi ya yi walwala annabi yana nashawa ya ce mu ne mu ce ya rasulullahi mun zo gabanka mu zo mu zube mu tsotsi gaban annabi mu duba fuskansa mu duba zatinsa mu duba suransa ga yi adire ba mai tsawo ba ba mai gajarta ba ga yi kyakkyawa ga sura ga diri ga kyau ga asali ga kyan asali ga kwarjini ga girma ga girmamawa ga daraja ga martaba ga alfarma a tsaye ga sura ga zati mu kalle yi mu ji daɗi mu ga bakinsa mu ga hancinsa mu ga kundukukinsa yana walwali yana walwal mu ga hancinsa haske yana tayi wunak wunak mu ga maganansa mu ga goyinsa yana walwalwal yana yal yal yal yana wurwurwur saboda daren al'adar mu ganshi yana mara murmushi yana jin daɗi mu zo mu zube a ganmu da yawa duk ɗan ziyara da ya danno ya zo daga shekara goma zuwa yau ku taru mu taru mu je ziyarar ya fi gari miliyan daya mu je gaban manzon Allah ɗan ziyara su ji daɗi a ta ina za mu je mu ji ai ziyara kenan wanda kuka zo da ita a duniya ai ba ta ƙare ba sai ta haɗa mu a gaba ina ai ba nan za mu zauna ba sai mun je gaban manzon Allah annabi ya ji daɗi ya gambu mu gan shi ɗan ziyara su kalli annabi muhammadu su ce a yan ziyara ta riba zaman mu da ku abuta ta riba mun ji daɗi kun ji daɗi ranku yayi daɗi ranmu yayi daɗi zuciyar ku ta wanke zuciyar mu ta wanke tunda Allah ya nuna mana mu je gaban annabi mu nemi izini a yi mana izini mu ce ya rasulullahi a duniya duk lokacin da muka tuna da kai muna jinjina maka ka ba mu izini mana ko a lahira ne mu dan taba ya ba mu izini mu ce ya ba mu izini mu ce idan ya ba mu izini sai mu ce innahu ta'ala ala zalika qadirun wa bil ijabati jadirun bisir al-fatiha fil kitab a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما اللهم آمين يا رب